ha dama wannan dole zai zo makaburi gidahun ya kubuta ko bika fayya sirinta shi ma ya samu kabur ko ta kalkalu dama shi ma dole zai zo makaburi ita jimla ta ta kalkalu mai matsayin ta al'irabi jumlar ta takalkalu me matsayin ta al'irami na me a ya danganta ga ya aka ta yin an ce ya takalkalu ya zamo ga yasirin ko an ce ko ta takalkalu ya koma ga ke dahu ya san an ce ta takalkalu a mahallin rafa take tunda na atin kidahun ne labarin ka'anna in ko an ce ya takalkalu a mahallin jarra take na atin yasirin ne murafu ilaihi ko a to jumlar ka anna hafa ka anna haki dahun wahala halatun shi bulujuhi dinnan ba jumla amma ka anna haki dahun jumla ce me matsayinta haka ne haka hali ce a mahallin nasaba take to sai mu sake maimaita baitun ko matsayinsa shi bulujuhi to a a shi a kansa ba irabi ba shi a kansa menene shibu jam'i ne na me mufradin ya yake anya anya haka ne ba na sha'ibu ba ne fa'ilu ana yi masa jam'i da fi'ilu ko fu'ulu fa'ilu a cikin aune-aunen jam'insa akwai fu'ulu a ba na shaibu ba ne shibu a ya mufradin yake sun mata falun jumu'ul killa وبار ذلك كثرة ورعا يفي جمعا وأكس جاء أيضا كالسفي zuwa ƙarshen babin ko ashefu ko kuma shaiba'u ina misalinsa da kuma ahan ko baira'u a jam'insa da biro ko ahmaru ko hamra'u a ce humru ko aswadu ko sauda'u a ce sudu to yanzu shi wannan ashiyabu din ko shaiba'u menene kenan a sifa ce mushabbaha sifa ce mushabbaha ta zo bisa awon afalu ko a sifa ce wadda take mushabbaha kaga asali ya ake faɗa fi'ilin ya kaga kuma anya kuwa shi din ne shaba din ake faɗa ma ka ake cewa ne fa shafe shi wannan na furfura ai ba ana cewa sha'ibun din amma wannan na fari ai ba na launi ne so wannan sai a duba a gani shi ne daga yasara ya yi siyo na a wannan yasura ake cewa ya yi suru ko yasara ya tsara ya yi siru amma shi na saukin an fi cewa ya sura ya fi zuwa daga babin fa'ula ya fi zuwa daga babin fa'ula مؤسلكم الأشرم المبعوث أسس دبره مهابير أرساه النسام مؤسل أو الأشرم المبعوث أسس دبره مهابير أرداه النسام أرساه النكو أرداه النسام سام مؤسل أو الهشرم المبعوث أسس دبره مهابر أرداه النسام مؤسل أسمي قبائل alil hashiramu ko kuma sarauniya ta zuma hashiramu wato sarkin zuma sarauniyar zuma al-mab'usu wanda yake mai sauri hasasa dabrahu mahabiru da amayoyi jam'in mahabaru amaya amaya ardahun nasamin da mai hawa sama mu'assilu mai kokarin ɗebo zuma ardahun na ya halakar da su to ya gaggauta dabrahu jama'ar wannan sarauniyar ta zuma wato yadda kurayen nan suke gudu a jeji kai ka ce zuma ce gudan zuma ne da wato sarauniyarsu take musu jagora suna hangen cewa amayarsu inda suka tara zuma a wani ya zo ya taba a sannan sun fi koyaushe sauri da fada da rasa inda za su sinan sinan saboda suna ganin abincin da suka yi tanadi an ɗauke amayar ba amaya shine abin da ake yi don zuma ta shiga ta yi saƙa a ciki shi ake kira amiya ko to shi ne baitin awil hashiramu ko ko sarauniya ta zuma almab'us mai gaggawa hasasa daurahu da mahabiru amayoyi ardahun nasamin da mai hawa sama mu'assilu mai neman zuma ya halakar da su hassasa ya gaggauta dabrahu jama'un wannan sarauniya ya zamo duk sauran gudajen zuman suna gudu tare da ita suna gudu tare da ita saboda hangen cewa amayoyinsu inda suka tara zuma an zo an ɗauki wanda sannan kudan zuma ya fi koyaushe ta da hankali ya fi koyaushe fada to haka kurayen nan suke wakacin da suka yi wato suke cikin yunwan nan yadda yunwa ta dame su sun rasa yadda za su sinan sinan suna cikin matakar tashin hankali hasharamu shine sarauniya ta zuma sarkin wato jagorar zuma hasharamu mabar'us wanda yake cikin sauri hasa hasa hasa na ya gaggauta ne daga hassa ne ko wanda ta yi asali hassasa ne sai aka mai da shi hassasa ko kamar yadda memar wasali yake faɗa inda jauhari ya faɗa a sihahu cewa irin wannan galiban daga mura'afi ne fa'ala ne mura'afa ake mai da ita fa'alala ake mai da ita fa'alala shi yasa wasu masu ke cewa kamar awanta fa'a fa'a ne wasu kuma su ce a fa'a fada saboda farce dai ake mai sake maimaita kamar nan hasa ha karamin ne dai aka sake maimaitawa asali kenan hassasa ne ko hassasa dabra dabra jama'a jama'ar gudan zuma su ne dabaru da gudan zuma da duk waɗansu ƙwari ko abu masu tashi ƙungiya kamar gudan zuma da ana cewa da ƙungiyar su dabaru dabaru ana kiran ƙungiyar irin wannan abin da za su tashi tare gaba ɗaya a gansu sun cure ko ko da kamar fari ne ana cewa dabaru wato taron su ko ƙungiyar su mahabiru shine jami'in mahabaru mahabaru wato amaya guda ɗaya mahabiru amayoyi da yawa sigatu muntahal jumu'i ne ardahunna wato da ya halakar da su ardahunna samin mai hawa sama daga sama sama ya hau sama mu'assilu mai ƙoƙarin samo zuma daga assala assala ya yi ƙoƙarin ɗebo zuma asala ya yi ƙoƙarin ɗebo zuma to wannan ma wato mu'assilu awil hashiramu dangane da wato dangane da arura ya awan wannan baitin yake awil hash fa'ulun ya kubuta ko ramul maba'u shi ma ya kubuta ko ya samu kabar ko fa'ilun daman shi lalle makaburi ne ko mahadi ru'arda hun nasami mu'assilu mafa'ilun shi ma dole ya zo makaburi ko a dole ya zo makaburi wanne awil awil hashiram ai adafi ne cewa ko aka manta su da wancan wanne ina a awil hash fa'ulun awil hash fa'ulun wawun na awa ai za a yi masa kasara ko lintika isaki ne ne awil hash fa'ulun awil hashiramul maba'usu datan ya kamanta su a baiti na farko da cewa ya gidahun mikafai yasirin ta takalkalo ko sannan kuma ya kamanta ta kamantawa ta biyu da hashiramul mabahusu ya kamanta ta da hashiramul mabahusu wato a sannan zumar sai a ringa jin muryar ta kogin tafiyar ta a sama sai a ringa jin kogin tafiyar ta sannan a sama akwai jumla a baitin nan koko gaba daya ba jumla da wace da wace ko guda ɗaya ce suna da mahalli a lirabi ko ba su da ko akwai mai mahalli a lirabi akwai maras mahalli akan hali daga ko hashira mutum da ya mabu suna ati ne mabu suna ati ne daga sai dai daga hashira to amma lalle ne zama halin ko akwai wata mafita shi hashira tarifi yana kimalin ba tarifi ba yawwa sai ya sa ba tsantsan ma'arifa ba ne tunda ba wai ana nufin sarauniyar zuma guda ɗaya mu'ayyana ba shi yasa ba ma'arifa ce tsantsa ba kamar kama salil himari ya hamilu asfara ko masalu fa masaluhu kama salil kalibi in ta hamil alaihi zai iya daukan ko ma'arifa dangane da cewa ga al zai daukan kuma ce ba ma'arifa ba dangane da cewa ai ba mu'ayyani ba ne ba wai ana nufin mu'ayyani ba shi yasa sassa da wuta ya zama jumla ce haliya ta kuma ta zamo na ati ya mai manzo mata qawaidul irab yake fadar wannan matsalar ko ayatu taji'u jumla aqiba zattan kirin maharan fahayala halun wala hatimala summa intalat menene wato fahiya izan matsalatun haisu ta jihu jumla a kiba zittan kere maharan fahaya la na atun wala timala summa intalat marifatan fi babi hata maharat fahaya izan halun ka ja muhammadu ya hadi ila nahajil huda wa yurshudu wa ba'ada ma laysa bi maharin minhuma kad asbatu laha hatimalan lahuma ko wa ba da ma laisa bi maharin minhuma to a kasida da muke faran asabar da yamma ai shi ma ya kawo wannan ko bai ta kawo ba lefa wata jumla ce ta biyu mahabiru ardahunna samin muhassilu ita fa tana da mahalli ko ba ta da mahalli أكبره محابير أرداهن سام مؤصل tana da mahallin na raf'a saboda na atice ta mahabiru na tun mahabiru ne mahabiru ni kira ce tsantsa shi yasa jimlar duk da za ta zo bayan ta ko jari da majaruri ko zarafi sai dai a ce na ati ne kawai shi yasa wannan tana cikin jimloli guda guda shida ko ko guda uku a cikin wanne take a cikin guda shida wanda aka tabbatar ko aka yi ittifaki kan cewa a mahallin rafa suke sauran guda biyar din wayanne ne a jumlolin nan guda shida wanda aka yi ittifaki cewa mahallin rafa suke ɗaya daga ciki ita ce jumlar da yake ta zo bayan mufradi wanda yake nikira wanda yake marfoyi za a ce ita ma mahallin rafa take saboda na'atinsa ce saura guda biyar da wace da wace da wace ya gomu ko wallahu ya hadi lil haqqi wallazina tad'una min dunihi a wallahu ya kari bil haqqi wallahu ya kari bil haqq wallazina tad'una ko yad'una wata kira'a min dunihi la ya karuna bishai to ko kuma wanda yake ta zo me labarin inna ko kamar inna rabbi ya kazifu bil haqqi allamul goyo guda biyu kenan saura uku an samu labarin inna to wacce ce to kafin badarin ba akwai labarin lama ko la rajula ya ƙumu ko ko ya bi sai di Muhammad Ali yake faɗa akan wannan jumloli guda tara wanda yake suna da mahalli a lirabi ya ce ya baitocin nasa suke mauri'u raf'in sit tis'atu ma bittifakin sittatu ma tasbutu sai me ehe ehe kenan saura biyu ko sai wadda take me sai wadda take badali kenan kace ko wadda take badali daga wadda take a mahallin rafa ko an samu biyar saura ta ɗayan ta cikon ta shida in ya su malam ibrahim sai kawo mana ukun da yake akwai sabani a kansu ta fage eh ta biyu a ai shine aka faɗe ta ko tunda kamar wannan jumlar ai kaga tabi'a ce lil marfu'i ta ba mahabiru aka ce ita ma a mahallin rafa'a take sai kuma wadda take ita ba wato na ati ba ce badale ce badale ce to sai wadda take madufa ko sai wadda take madufa ita ita ma wato a mahallin rafa take madufa kan marfu'a kamar zaidun ya komu waya ka'udu ya ƙumu a mahallin rafa take da labarin mubtada ce waya ka'udu ma'adufa ce a kai ko shi yasa ita ma ta zama a mahallin rafa kenan take to wayannan kenan guda ukun fa shukuku isiyin ka lihatun wa bussalo muharratatun fuhun ka anna shuduqaha shuququ isiyi isiyin ka lihatun wa bussalu sami gaba da ku wannan kuraya yace muharratatu masu manyan makosai kurayen nan masu manyan makosai ne fuhun masu manyan bakuna wato jami'in afuwahu afuwahu mai katon baki ka anna shuduka ha kai ka ce makosanta shikuku isiyin tsagogi ne a jikin sanda tsagogi ne a jikin sandina isiyu jam'in asa asa kuma jam'in me asa jam'in menene ko ba jam'i ba ne mufradi ne mufradi ne alka sa guda ɗaya ce ko to kamar mai nabani fa da yake cewa ka asatil kalimi kullu hasatin kana min duni rami hal ilka'u yace ka asatil kalimi kullu hasatin kana min duni rami hal ilka'u ya ce asatu ko ba a cewa asatu asa ne dai kawai ko ya dauke shi a matsayin hasa ne kasan hasatu guda ɗaya hasa da yawa ko to shigoko isiyin kamar tsagogi ne a jikin sanduna kawai hatu wato su kurayen nan sun ɗaure sun yi mutuk da fuska da fuskar su wa bussalu sun ɗaure fuskar tasu kwarai bussalu sun ɗaure fuskar jami'in basil mutumin da yake wato ya ɗaure fuskarsa da gani kasan ba wasa da ganin kasan cewa ba wasa ba maganar wasa to haka kurayen nan suke wato baitin ya kunshi me tashabihi ko ka annaha ya kamanta makosansu da shugukul isiyin tashbihin mahasusi ne bil mahasus tashbihi ne kuma wanda yake mursali kuma gashi mujmali tunda ba a faɗi waje shabahin ba ba a faɗi waje shabahin ɗin ba wato kwantawan makosan nasu shine yadda tsaga in tana jikin sanda za ka ga wajen ya kwanta in tsaga zabo a jikin sanda ne kaga za ta fito fili a jikin a jikin wannan dai baitin kenan a muharratatun wato na atini na can na za'iru din na za'iru wanda shi kansa shi ma dai na za'iru na atini an shafe manhutinsa ko zi'abun na za'iru na zi'abun na za'ibu muharratatun fuhun jam'i ne na afuwahu ka an na shiduka ha shukuku isiyin talihatun wa bussalu a nan ka'anna uwar inna an kawo mata labari mufradi ko illa iyaka murafi ne amma an kawo a cikin kasidan nan akwai inda ya kawo inna ko yan uwanta ya zama labarin su ba mufradi ba ne ko gaba ɗaya ma ba ya amfani da inna ko yan uwanta ba ila ƙaumin siwakum la amyalu a nan labarin inna ya zo mufurade sai wacce la tuqimu ana kaga jawabin labarin lakinna ya zo jumla ko ya zo jumla wadda take manfiya walakinna nafsan qurratan la tuqimu bi ala raimi illa raisa ma atahawwalu sai wanne ko iya iyaka kullu abiyin basilun gaira annani iza a nan ko labarin na anna ya zo mufradi ko shine absalu gaira annani iza a rarra tular da ra'idi absalu sai wanne a inna da yan uwanta wa'in ne kafani shi kuma jumla ce filiya ko labarin inna wa'in ne kafani baka da mallesa jaziyan bi husna wala fi qurbihi muta'allalu salasatu ashabi sai me kuma sai wanne a ciki ina ne labarin inna ko yan uwanta ya zo shi dai wannan na ka anna fu'adahu ai baka faɗi labarin ba ya zo jumla shi ma labarin ka anna ya zo jumla fi'iliya sai kurratan ai an yi shi latuki mu bi jumla ce fi'iliya shi ma sai dai an fare ta da fi'ili murari gidahun nan ya zo mufrade ko nan labarin ka anna ya zo mufrade sai wanne ka aito ba mu zo shi ba ko za mu zo shi insha Allah ta'ala mun ga dai irin yadda yake usulubin da yake bi wajen kawo labarin inna da yan uwanta inda da yake irin usulubin da yake bi a Qur'ani ina ne misalin inda labarin inna ya zo jula filiya wadda aka fare ta da fili wanda yake mari ko yan uwanta wannan murari'i ne inna rabbahu kana bihi an fara kuma a izaja innahu kana ko dai ya zo murare in kuma kamar wannan ina rabbaka ya alamu sai kuma wanne na murare a wannan ai mari ne huwa ɗin lamirul fasali ne ar haka ɗin shi ne ko inna ya lamul jahara ya zo jumla murari inda yake ya zo fa shibhul jumla ka alfi sanatin shi ne labarin ko inna yawman inda rabbika shi inda rabbika zarafin me matsayinsa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddun na'ati ne na yawman kotun da yake zo bayan nikira wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddura to irin da usluban labarin inna da yan uwanta to witnessing a dangane da aruri ya yake an sami kawar ko ta kubuta ko ita ma ta sami kawar ko ita ma kabar ko ta kubuta ita ko wata mata ko wata da mai ita tana zuwa makabura sai sai eh eh da wanne muharratatun ana nufin wato makosanta makosanta masu masu yalwa ne makosanta masu girma ne fuhun masu manyan bakuna kurayen nan a kai ka ce makosanta kai ka ce makosanta shigo kursiyin tsagogi ne a jikin sanduna kalihatu wato wanda yake sun ɗaure fuskar wa bussalu wanda yake sun yi murtuk da fuska da kalihatun da bussalu kusan duk ma'anar su ɗaya kalaha bi wace ya ɗaure fuskarsa wahun fiha kalihuna wahun fiha kalihuna na suratul mu'minuna ko to sai mu maimaita baitun ko nasu wani iri ne ke nan da shudu da shukuku akwai da nasu yi a wanne ne ai ba maharabi ba ne eh lahiki ne akwai da nasu lahi akwai an ji nasu lahika wajen saboda tsakanin kafi da dal mafitar su ta bambanta da ya sa kamar na lashadi lashadi wanda wala zalika lashadi wanda huli hubbi la khairi lashadi ko aka ce jinasi ne lahike ko aka jinasi ne wannan wanda yake lahike ko فرج ورجت بالبراه كأنها وإياه نوه فوق الياء سكلوا فرج ورجت بالبراه كأنها وإياه نوه فوق الياء سكلوا فرج ورجت بالبراه كأنها وإياه نوه فوق الياء سكلوا sai mai gaba ɗaya fa. Nuhun ya ce. Ya ce farajja bayan da an yi wannan da shi da kurayen nan da ya kira suka zo wajensa sun yi sun yi ba samu abinci ba sun yi sun yi su samu abinci babu farajja sai ya fashe da kuka ya daga murya da kuka warajat sauran kurayen nan ma suka daga murya da kukansu bilbara'i a fili a fili wato albarahu alfalatu wasi'atu jeji wadda take mai yalwa ka annaha kai ka ce ita kurayen nan wa'iyahu da shi wannan wanda ya kira ta ɗin nau'u mata ne masu kuka wato jam'in na'ihatu na'ihatu ko na'ihu ana yin jam'in bisa fu'ulu nuhun mata ne masu kuka fauka aliya a aburbushin tudu waje maɗaukaki sukalu wanda suka rasa 'ya'yansu ko ko suka rasa na mazansu sukkalu sukkalu wato jami'in menene sakala namiji fa ya ake kira to wato sukkalu jami'in sakala ne ya iya zuwa ma kuma jami'in askalu din a nan da fa'ala da af'alu ne masa jam'i da fu'alu ina wani misali nasa inda fa'ala aka yi masa jam'i da fu'alu bayan sakala dinnan da gaga ai masa jam'i da fu'alu fu'alu jam'in me ai wacce kalma ce na hala da ujjalu kwarai kuwa ajala da ujjalu sai kuma kamar me da uddashu ko da wanne sakara an yi masa jari haka sakara fa'ala wata ran nasa sakare ko sukare fu'ala fara fa'un da tija abinda ya haifi daga wannan yawon da ya bai samu komai ba sai ya daga murya da kuka raja kawai tafiya don ta bayyana abin da ya faru daga na baya tunda natijar wannan aikin nasa ta bayyana kaga fawul fasiya ta kenan faraja fa'ala dinnan fa'ala rajja dinnan fa'ala ce ko ya ake cewa a murari'in ya rejo ya zo bisa kiyasi ko saboda fa'ala ce mura a fa lazima kiyasi murari in ta zo a babun ya filu ko ya mai lamiya ake faɗa kan wannan wa abin da kasa da yawa min wa kazal mura'af ka hanna dala shine shahidin kazal mura'af lazima mura'afi na fa'ala wanda yake lazimi yana zuwa bisa babin ya filo an fidda wasu filai da aka ce su sun bauɗe ko za su zo kuwa filai nawa ne akwai wanda aka ce su ga su lazimai ne amma kuma ya kulo aka ce war mu manna ma'al luzumi وسلى kasar kaza iyaka su kenan ko wanda aka kawo sai masu fuska biyu ko an faɗi ko to dai wanda mai fuska rajja ya rijo ake cewa ko farajja wa rajjat bil barahi ka annaha iya lamiri ne ko ba hudun fa kitabin ne shine zancen da ya fi ƙarfi ko nan akwai zantutuka wajen guda hudu ko biyar ma ga malamai amma cewa ita iya ita ce lamirin abinda ya zo bayan ta kawai harfu hidabin ne shi ya fi yadda muka karanta a baitin nan ya baitin yake linnasibi iya ba da hu dalilu ma kore da harfar lasuman filmu'uta mako wa iyahu iya lamiri ne na nasiba wanda yake munfasili lamiran nasiba gaba ɗaya guda nawa ne dukkan lamirai na nasiba guda nawa ne 24 iri nawa ne kenan su akwai muttasilai guda nawa akwai muttasilai guda nawa guda goma sha biyu akwai muttasilai ma goma sha biyu iya iyahu lamiri ne na nasaba ga wa ga'ibi kuma muzakari mufradi lamirin nasaba ne ga ga'ibi mufradi muzakari iya haɓu ga mace ko lamiran rafa su ko guda nawa ne su ma 24 ne ko guda nawa ne muttasilai guda nawa ne munfasilai sha biyu ne muttasilai sha biyu munfasilai lamiran jarrafa sha biyu ne kawai ko dukkan lamiran guda sittin ne jarra ba ta da lamiri munfasili duk lamiran jarra muttasilai ne kawai shi yasa gaba ɗaya muna da lamirai muttasilai guda nawa kenan talatin da shida ya za yanzu a kawo misalan duk talatin da shidan nan ya za muttasilai ko guda talatin da shida lamiran rafa a ciki sha biyu ko na nasuwa sha biyu na jarra sha biyu to misali a fara kawo lamiran rafa muttasilan ya kenan za a ce ai galiban in an kawo lamirul mutakallim wahadahu a mutakallim wahadahu sai a kawo lamirul mutakallim wa ma'ahu gairuhu ko mutu umna sannan kuma a koma na muhadabi sai kuma na ga'ibi sai gwamna to sai sha biyu kenan na rafa na nasba fa muttasili fa muttasili lamirin nasba muttasili na rafa ai mun muttasili akai ba mun fasili ba lamiri na nasba mun fasili ya yake rarraba ni sai kuma rarraba na sai ne a rarraba ni rarraba na sai ne rarraba ka rarraba ki rarraba kuma rarraba kun rarraba kunna sannan kuma sai na ga'ibi guda nawa rarrabahu rarrabaha rarrabahuma rarrabahum rarrabahunna lami rarraba kenan guda goma sha biyu saura na jarra guda goma sha biyu don su zamo talatin da shida marrabina a'a marrabina marrabika marrabiki marrabikuma raba bikum marra bikum marra bikunna sai marra bihi sai marra bihima sai marra bihim marra bihinna lamiran guda talatin da shida duk sun samu ko saura ishirin da hudu mun fasilai ko wanda akwai sha biyu a cikinsu na na rafa akwai sha biyu na nasba na raf'ar munfasilai ya suke ana na hannu sai kuma sai na nasuba sai kuma iyaku iyaku lamiran gaba ɗaya sun cika kenan guda sittin ko zai dai waye zai sa mana su da a jumla jumla sittin kenan ko iyaku nuhun shine labarin ka annako gashi ya zo marfoyi a nan ma labarin inna ko yar uwarta ya zo suna mufradi fauka aliya'a menene wannan fauka ya dinnan zarafi ne me mahallinsa ko bai da mahalli a lirabi na to haka ne na ka ce hali ne fa sai daga wancan haɗin ba fa'ilin sukalu ko fa'ilin nau'un ɗin duk suna da fa'ili ko ko ba su da fa'ili akwai fa'ili sukalu hala kauni ha fauka aliya in ko nau'un hala kauni ha fauka aliya yawa ya fi ko? biya da ce na na atitin da shi kansa nau'un din kamar na atin amma an ce na nisa'un nau'un sukkalu kuma an ce jami'in sakala ne ko adan da an samu tashibihi tashibihin me da me bi mahasusin ko an yi tashbihin mahasusi da mahasusi hanyar irin tashbihin da marubuta musamman na zamani suke so bai zo ba ko ce tashbihi ya koma ga ma'abuli ko inda sun fi ganin fasaha a cikin a tashbihin mahasusi da ma'abuli ko ko a tashbihin ma'abulin da mahasusin amma a tsaya ga hissu zai su ringa cewa a yi ba a yi dogon ta tunani ba abu daga hissu a mai da shi akalu ko daga akalu a dawo da shi hissu shi suke ganin ya fi nuna gwaninta ko bajinta ba daga hissu zuwa ga hissu ba to a fatu zahabi guda nawa ne a baitin nan zahabi ɗaya ko? nan ba zahabi an samu zahabi na biyu ko tunamin wannan dole ana samun sa ba sai an lissafa da shi ba ya ma'ulun ya kubuta ko
mafa'inun ka aliya ma'ulun asukalu mafa'inun guda biyu ne wanda ba lalle sai sun zo da zihabin ba suka zo da zihar to wannan baitin kenan dai sai mu a usul ta halusi a ai bai kawo ta halusi ai yana ci gaba da bayanin ta ai kaga a kai dai an dawo zancen kura eh ai da suranta abin da yake ai ba wai ya ban maganar ba har kasidar ta kare za ka je kusan duk akan sufan kansa yake shi ya sa ba inda ya bar maganar ya koma ya ban wani ko sufanta wani abu daban shi kansa kawai yake sufantawa ko da an shiga wani abin kawai ya kawo ne don ya suranta shi ta fuskar hayaro inda yake ake samun husnu ta hannusi ana cikin magana kan wani abu a kyale gaba daya an batta kenan a koma kuma kan wani abu ba tare da an koma kan waccan ba kamar misali ilnal bakhaila malumun haisu kana walakin nal jawada ala illatihi harimu ko baliskuran haira kaisin kullaha asaban wa hairaha na ilan wa kai wa hairaha hudu kako shi to da irin wannan shi ake kira ta hallusi an bar maganar da da ake an koma wata kuma wancan da aka bari an batta kenan har a gama ba za a sake komawa kan ta ba amma wannan zara kawai tasawuri ne yake amma maganar asali dai abu ɗaya ne kawai har ƙarshe dan kaga mai tun ƙarshe ma za ka ga kudi da filasali haule ka annani kaga duk da akansa ne kawai yake ta yi duk akansa yake akansa ya fara akansa ya kare to sai mu ji ko ko tara sada faukaliya a birbishin tudu kamar mata ne suka hau kan tudu suna kuka kamar taron mata ne da suka hau kan tudu suna kuka fauka aliya a aliya a malayan sarfi ne ko lime wane iri alifin tanis mamduda ko wadda aka ce ita illa ɗaya ce ko wa ma irabatin wa alfal tasiri kanat wa hadaha wa sigatul jam'a ashe ga ga ne shi kullum da shi ake ko falibu tani sa kanat wa hadaha wa sigatul jam'i allazi gadintaha ko ga ga ma'ana ga ma masu karatun gaba daya mun san lamiri iri biyu ne ta wani wajen ko akwai barizi akwai mustatiri to a jiki lamiri barizi guda nawa ne lamiri mustatiri guda nawa ne mustatiri ne bilbarahi shi a nan fa babu babu ba lamiri sharif ba lamiri a bilbarahi wanne shi ne a bilbarahi mai matsayinsa a gaba da bajjawarar jad bilbarahi meye matsayinsa ko jari da majaruri